بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin goma ga watan jumadal akhira a shekara ta 1436 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 30 ga watan uku a shekara ta 2015 na lissafin miladiya wannan shine darasinmu na 32 insha Allah a littafin tajiridu tauhidil mufid na malam al-mukrizi rahimahullahu ta'ala muna cikin karanta abin da malamin ya ambata dangane da yadda ya kasa mutane ya ce mutane sun kasu kashi hudu dangane da bautar Allah da kuma neman taimakon Allah akan bautar akwai waɗanda suke bautawa Allah suke neman taimakonsa akwai waɗanda ba sa bautar ba sa neman taimakon sai kuma na uku su ne waɗanda suke bautar babu neman taimako ɗin to shi ne ya ce su ma waɗannan sun kasu kashi biyu to mun karanta kashi na farko ba mu gama shi ba sannan mu shiga kashi na biyu za mu tashi inda ke cewa wa ha'ula'i makhbuluna ko haka ne yawwa ba laifi mu maimaita wannan na farkon da sauri tun da dai an san ma'anar mun yi riga mun yi bayaninsa sosai makon da ya gabata ya ce alƙismu thalithu kashi na uku man lahu nau'un ibadatin bilasti'ana shine wanda yake suna da wani nau'i na bauta ma'ana suna bauta wa Allah gwargwadon hali amma kuma ba tare da neman taimakon Allah akan bautar ba ya ce waɗannan sun kasu kashi biyu ahaduhuma kashin farko a cikin guda biyu ya ce ahalul ƙadari su ne 'yan ƙadariya القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف وأن سكيتوا معنى وأن أكيد السوء إتتي أي الله سبحانه وتعالى dukkan abin da zai iya na tausasawa ga bayinsa to ya riga ya aikata mana ba wani abu da Allah kuma zai yi ƙari akan abin da ya riga ya yi iya abin da zai iya na tausayin bayan Allah ya riga ya gama wannan fadi aqida ce ba mai kyau ba eh wa annahu lam yabqa fi maqdurihi i'anatun lahu alal fi'l kuma babu wani abu da ya rage na ikon Allah akan ya taimaka wa mutum akan ya aikata wani abu ma'ana Allah ya gama taimakonsa ba zai iya taimaka wa mutum ba kuma wani taimako daban kun ga dai wannan suna mai da da shiriya da bata da aikin kirki da aikin banza da komai dan adam shi ke halittar aikinsa wannan kuma dama ita ce aqidar qadariyya sai ce wai fa innahu qad a'anahu bi khalqil alati wa salamatiha domin kuwa wai Allah ya riga ya taimake shi shi dan adam tunda ya halitta masa abubuwan da zai amfani da su din sinadaran da zai amfani da su wajen aikin da zai aikata ya riga ya halicce su ya bashi don haka shi zai aiki da sinadaran ya tsira shi zai aiki da sinadaran ya bata wa salamati hada kuma kubutar su daga duk wata tawaya Allah ya sanya masa su ya kuma sa su lafiyayyu wa ta'rifi tariqi kuma ya nuna masa hanya shine ma'anar ta'rifi tariqi ya ilmantar da bawa ga hanya nan abin da ya rige kawai shine bi wa irsali rasuli da aiko manzo wa tamkinihi min alfi'li da kuma bashi ikon yin aikin ma'ana an bashi karfi a jikinsa zai ikon zai aikata abin da ya so in ya so wai tunda ku haka ne falam yabqa ba'daha i'anatun maqduratin babu wata wani taimako daban wanda Allah zai iya daban kuma wanda yas'aluhu iyaha wanda bawan zai tambayi Allah ya roke shi cewa a taimaka masa wannan shine muka tsaya akan sa makon da ya gabata to sai ce wa haula'i yanzu zai faɗi hukuncin sa akan waɗannan masu irin wannan aqida yace wa haula'i waɗannan mutane masu wannan irin wanda aka sa su a wannan kaso makhduluna tababbu ne an bar su babu taimako tunda dama ai sun yadda Allah baya taimakawa kun ga shi yasa shi ma nan malam ibnu qayyim da yake asalin maganar sa ce sai amfani da wannan in an ce mutum makbul shine mutumin da Allah ya ki taimakonsa ya kyale shi ya tabe to wanda bai yadda da Allah mai taimako ba ya kamata dama a kyale shi ya tabe ko kar a taimake shi to shine yace wa haula'i makbulun waɗannan tababbu ne mawkuluna ila anfusihim mutane ne da aka mai da su kansu ma'ana aka mai da su zuwa ga kawunansu an wakilta su zuwa ga kansu ma'ana su a ƙashin kansu suke tunaninsu kuma ba wata shiriya Allah ya watsar da su Allah ya batar da su masdudun alaihim tariqul isti'anati kofar ko hanyar shine tariqul isti'anati hanyar taimako da neman taimako a gun Allah wa tauhidi da kuma tauhidi masdudun alaihim an kulle ta akan su Allah ya rufe zancen su zo su nemi taimakon Allah babu tunda dama sun ce Allah baya taimakawa kowa ya riga ya gama taimakon tintin qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yana faɗi radiyallahu anhuma cewa al-imanu bil qadar nizamu tauhid imani da kaddara shine tsarin tauhidi nizam ana nufin tsari tsari suna kiran tsari mai irin wannan mai wannan kalma din suna cewa kamar tsari na waƙe ai kun ga haka ake zubowa baiti bayan baiti wannan na bin wannan hakanan suna cewa kamar nazmin tsakiya ko carbi da ke hannun mutane a za ga ake tsara a jikin zare ake sa shi sai wani zaren ya haɗe shi wannan shi ma ana kiransa nazm ta yadda in dai zaren nan ya tsinke in abu ɗaya ya faɗo to duk za su zubo sai su biyo ratatata haka duk sai su ƙare to haka imani da ƙaddara yake dangane da tauhidi in kana son ka samu tauhidin ka ya tsaya a ɗaure kamar sarbin da bai tsinke ba to ka tsaya tare da imani da ƙaddara shine wannan abin da ibn abbas ke nufi daga an ce baka da imani da ƙaddara to kamar ka tsinka sarbin ka ne ka ɗaga sama zaren gefe guda ka ko me zai faru tauhidi duk zai zubo to shine abin nufi menene al'imanu bilkadar nizamu tauhidi faman amana billahi don haka duk wanda ya imani da Allah wa kazzaba bi qadarihi amma ya ƙaryata ƙaddarar Allah na qada takzibuhu tauhidahu to ƙaryata wannan tasa ta warware masa tauhidinsa ta warware kaga an ya amfani da na qada saboda naqdu dama yana aukuwa ne akan abin da yake a kulle ko abin da yake a kulle a haɗe guda me in aka ce ya wargaje me ai sunansa an ware an wargaje shi an babballe shi kuma an tsitsince shi an yi kace kace da shi to haka tauhidi ke zama a babballe shi ya wargaje idan babu imani da kaddara kun ya nuna mana ashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riski muhimmancin imani da kaddara kamar yadda suka ji daga alkur'ani suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka fahimci abin har suke nanata shi da irin wannan siga din wannan asar din Abdullahi bin Ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabus sunna haka nan allalaka'i allalaka'i hibatullahi allalaka'i wanda ya rasu 418 amma dai sun ce a isnadin akwai maqal ma'ana ko wani wani mutum da yana cikin malamai sun yi magana a kan sa dangane da isnadi duk da ma'anar hadithin ingantacciya ce ko ma'anar asar ɗin to sai ce wannan da kun gane nau'i na farko kenan suwa yake nan ma'ana dai waɗanda suke ƙaryata ƙaddarar Allah suka ce Allah ba ruwansa da taimakon kowa ɗan adam shi ke halittar aikinsa Allah baya shiryar da mutum Allah baya ɓatar da mutum da kaga kenan wanda bai ya suna yan kadariya wanda bai yadda da wannan ba ai kaga ba zai nemi taimakon Allah ba don haka su waɗannan ahlu nau'u ibadatin ne ko lahum nau'u ibadatin bila isti'anati ko suna da wani nau'i na ibada kuna suna bautawa Allah amma kuma me ba sa neman taimakon Allah don me sun ce Allah baya taimako ya gama taimakon sa tuntuni duk abin da dan adam yake yi shi ke taimakawa kansa ba sa addu'a ma'ana a gurin su ba bukatar kai addu'a saboda in kai addu'a me za a canza maka su ba su yadda an rubuta komai ba dama mun fahimci wannan kaga wannan aqida ce mummuna sharri sosai to sai nau'i na biyu na irin wannan mutane yace annau usani man lahum ibadatun wa auradun su ne mutanen da suna da ibada suna da wasu wurudika wuridi wuridi yadda muke faɗa da hausa ai asali shi ma kalmar larabci ne alwurdu asalin wurd abinda ake nufi da shi shine duk wani abu na wata ibada da mutum ya saba yi ya ware masa lokaci shi ake ce ma wuridi mun gani misali mutum zai ce yana tashi kullum karfe hudu na dare ya yi wuridinsa sahabbai sun yi amfani da wannan lafazin haka tabi'ai amma abinda suke nufi sallar su ta dare ko yana da wani hizbi guda ya ce kullum zai yi hizbi uku a dare a cikin sallarsa to wannan hizbi uku shine wuridinsa mun fahimci abin yau ba iya jin tarbi shine wuridi ba game da dai bahaushe haka yafi fahimta ko duk ibadar da ka saba yi ka ware mata lokaci to shine ake ce ma wuridinka to waɗannan mutane su kuma nau'i na biyu a cikin nau'i na uku ko ai kuna ganewa yau sai ce man lahum ibadatun wa auradu su ne mutanen da suna da ibada suna da wuridi na karatu ko zikiri da suka aje suna yi lakin sai dai hazzuhum naqisun rabonsu tauyayye ne min tawakkuli wal isti'anati rabonsu na tawakkali ga Allah ba sa tawakkali ga Allah haka nan isti'ana neman taimakon Allah ba ruwansu su kuma wannan suwaye wato to ba jabariyar ba 'yan duniya ne su kuma waɗannan za iya ce musu saboda su duk da cewa duk da muka faɗi ƙadariya kishe su su ne jabariya su jabariya sun yadda da cewa Allah ne yake yin komai to amma me yasa ba ta wannan bangaren bane nasu waɗannan mutanen su kuma su waɗanda ba abin da ya dame su da cewa Allah shi ya rubuta komai a baya don haka kuma wannan abin da ya rubuta yana da alaka da sabubban rayuwa su sababi kawai suke kallo in suna son su yi kuɗi to kawai su rungumi duniya duk wata dabara za su yi ba ruwansu da zancen Allah na taimakon ya ba mutum kuɗi da haka ba za su nema agun Allah ba za su ai gwargwadon wahalar ka gwargwadon kawai ka samu kun ga wannan su mai suka yi sun rufe idan su daga kaddara sun bude idan su akan me sababin duniya yawwa ma'ana kamar ka ce na kokarin su yawwa su kokarin su kawai suke ganin shi zai kai su komai in kana da wani ka samu in baka da wani ba ka samu in ka bi hanya kaza za ka samu in baka bi hanya kaza ba za ka samu ba zancen a roƙi Allah ya taimaka bai taso ba a gurin su kun fahimci wannan kun ga aishe sa su ne za su dace da wannan silkin tunda an faɗi na farko su waɗanda ba su yadda Allah na taimakawa kowa mani yan kaddara su kuma wannan ba ma ya cikin abin da za su roƙa su kawai sun ɗauki duk abin da za su samu a duniya to aiki kawai su tashi su ba su yadda akwai taufiƙi daga Allah ba su yadda kuma su nema daga Allah ba saboda su ba su yadda cewa Allah ko ya riga ya rubuta ko kuma ko da ya rubuta wannan abin yana da alaƙa da ƙarfinsu da ƙoƙarinsu ba ma'ana dai ka iya cewa nan yan kowa ta su tafi shi fasara ta yi ai haka mutane suke gani ko ma'ana gwargwadon ƙoƙarinka gwargwadon samunka akwai irin wannan masu neman duniya ai da yawa ko wanda galibi ba su cika tsaya masu roƙi Allah ba ma gaskiya za ga mutane musulmi da yawa ai suna roƙon Allah yanzu za ka galibin masu irin wannan za ka duba rayuwar turawa yau rayuwar turawa haka musulmi ai koyaya mutum yake zai wahala ka samu musulmin da baya addu'a amma misali zaka ga waɗannan kamar turawa su ba su yarda da zancen akwai wani abu kaddara ba kuma amma irin na gefen misali yan kadariya ba eh amma su kawai abin da suka yarda da shi al-asbabu dunyawiyya sabubban nan na duniya eh ka yawa ka zama haduwa ce ka yi kokari to zaka samu ba zancen zaka roki Allah su a gurinsu addu'a ba ta ci da wani tawakkali da me kawai kai aiki ai akwai irin wannan mutanen mun sani to su yake nufi kawai to sai ce walakin hazzuhum naqisun min at-tawakkuli wal isti'anati su rabon su na tawakkali da neman taimakon Allah ragagge ne tauyayye ne gashi sai ce lam tattasi qulubuhum zukatansu sun kasa yalwatuwa su yi fadi lirtibati al'asbabi bil qadar su iya hada sabubba tare da kaddara su sabubban kawai suke kallo ba za su iya cewa sababi duk yadda yake da amfani to kuma sai da kaddara su ba sa hada sababi da kaddara kun ga a ka'idar musulunci wajibi duk musulmi ya san cewa ko da Allah subhanahu ta'ala ya sa mana sabubba a duniya to ai kuma komai ya kaddara shi sabubban ba sa saba wa kaddararsa domin shi ita kaddarar tasa sirrinsa ne bai gaya mana ba abin da ya haɗa mu da shi a duniya shine wannan sababin mutumin da yake son ya ɗa me zai ya je ya aure ko sai ya samu ɗa mutumin da yake son ya samu amfanin gona in ruwan shuka ya sauka ya je bayan ya sassabansa ya gyara gona kuma ya shuka kaga wannan menene ya bi sababi to waɗannan su nau'i na ukun nan ba ruwansu da sababin kawai suke kallo amma in ka bi sababi a musulunci me za ka yi sai kuma kai tawakkali fa idan azamta sai me fa tawakkal ala Allah sai kai tawakkali ga Allah to su ba ruwansu da tawakkali kawai suna ga kokarin su da zafin neman su shike sa su samu abu insha Allah kun fahimta wadannan to wato zukatan su sun kasa yin fadin da za su hade alaka tsakanin kaddara da kuma sababi a cikin madarijus salikin inda shi malam ya dauko littafin akwai ƙarin bayanin da zai taimaka mana har yanzu anan cewa da yake cewa lam tattasi qulubuhum lirtibat al-asbab bil qadar wala akwai a wurin ko sai ce wata lashiha fi dhimmihi wa qiyamiha bihi ma'ana zukatansu sun kasa yin fadin da za su yi rabti an ce rabtin tabbatar da alaka daura alaka hada alaka jona abu kaza da abu kaza sun kasa hada wace alaka ce tsakanin kaddara da sababi sannan kuma wata lashi hafi dumnihi da kuma batan su sabubban a cikin kaddara cewa sababi komai girmansa to yana bacewa ne cikin kaddara ma'ana idan bai dace da kaddara ba ba zai aiki ba kun fahimci wannan shine ma'anar talashi hafi dumnihi wa qiyamiha bihi ai wa qiyamil asbabi bil qadar yawwa sabubba duka suna da alaka ne da kaddara haka ne yanzu za ka ga misali idan muka ɗauki tsarin yadda muke rayuwa yanzu a duniya yaro ya shekara shida an sa shi a primary la'allatin hudu an sa shi a nazari ya yi primary nan shekara shida ya yi juniya shekara uku ko siniya shekara uku me yasa yake bin wannan matakai yake bi don ya yi karatun da zai samu certificate in ya samu certificate din ya sake wucewa ya karatun jami'a in ya karatun jami'a ina faɗa abin a duniyance da muke kallon sa a zamani yanzu ko ya karatun jami'a ya fito ya service ɗinsa sai kuma a samu aiki ƙarshen gayar me yake so ya samu mu ce aiki ko to menene sababin samun aikin a duniyance wannan bin karatun ko ya bi wannan matakan na karatu ya bi stages ɗin na karatu to wani sunansa sababi amma shi samun aikin a ƙarshe shin iya wannan sababin ne duk wanda ya wannan karatun sai ya samu aiki yawwa akwai mutanen da yawa sun yi karatun ba samu aikin ba saboda me ashe wancan maganar samun aiki ko rashin sa yana da alaka ne da me da kaddarar Allah Allah ya riga rubuta don haka waɗannan kuma matakai ne na bin sababi har yanzu ma mutum zai iya samun aikin zai iya samun takaddar zaka ga sai ya bi ta hanyar wani ya bi wannan a taimaka a ɗauke shi a wuri kaza ya bi ta wannan a taimake shi a ɗauka a wuri kaza wannan shi ma sababi ne ba laifi mun gano wannan amma duk da bin sababi zaka ga an bi sababin an bi sababi idan bai dace da kaddara ba mai zai faru sai Allah ya hana to su waɗannan mutanen inda suka yi kuskure shine da suka yi watsi da kaddarar a cikin wato samun manufarsu sai suka ɗauka samun burinsu da cimma burinsu kawai yana da alaƙa ne da sababi kana son abu kaza to yi karatu je kasuwa je kai kaza ba zancen ya Allah ba ni taufiki in naje kasuwan nan ya Allah ba ni taufiki in naje wurin aikin nan ya Allah ba ni taufiki a wurin karatun nan kun fahimci wannan zuciyarsu ta yi kuncin da ba za su iya haɗa kaddarar da wannan sabubban ba sabubin kawai suke kallo kaga mai irin wannan mahangar zai roƙi Allah ba zai roƙi Allah ba don bai yadda cewa akwai wani abu da yake da tasiri ba banda wannan sababi din insha Allah an fahimta to shine wa annaha kuma su su zuwa asbab yawwa su sababin nan bidunil maqduri idan babu kaddara ma'ana in babu zancen abin da aka kaddara maka din nan kwatankwacinsa shine kalmautin ladhi la ta'thira lahu kamar mutuwa sai da bata da tasiri kun gane wannan zancen sai an yi misali ma'ana sababi alaƙarsa da kaddara alaƙar sababi da kaddara yanzu dai kun gane sababi kun gane kaddara alaƙar sababi da kaddara a wanne ne yafi muhimmanci wanne ne yafi girma kaddara ce yawwa saboda ita ce a hannun Allah subhanahu wata'ala kuma ita baka yi saka saba mata ba ana iya samun abin da ake so wanda Allah ya rubuta mun gane ko baka bi wani sababin ba Allah sai ya kawo maka wani sababin ko to shine malam sai ke cewa kamar mutuwa ce dangane da rayuwar mutum shi sababi kamar mutuwa ce i domin dole ne na farko mutum ya mutu amma ita mutuwar tana yiwuwa ba sababi ku duba nan wani abu yake mana ya dawo da mu cikin abin da muke gani ne na duniya tunda wancan ai kaddara tunda ba gani muke ba to yanzu nan a cikin harkar duniya mutuwa idan ta zo haka take gani kuke ganin ta ta ce to ni ce mutuwa ga na zo tashi mu tafi ai ba haka bane ko wani sababi ake samu ko ba ka da lafiya ko hatsarin mota ko wani abu dai da zai faru ko kisa ko makamancin wannan dole ne sai an samu sababin nan wani zai ce to ana samun wasu mutanen sukan mutu haka kawai duk yadda kaga mutum ya mutu to akwai sababi mu ne bamu san sababin ba ku dauke shi ku gaishe gun likita ana bincika jikinsa an kai tashri'i za a ga wani abu ne ya samu a jikinsa sai abu sai Allah ya zara ran Allah zai zara ran ba ba za a zara ran ba wannan kuma ikon Allah ne shine kamar abin da ake nufi da kaman kaddara din amma kuma me sai an samu wannan sababi sababin nan Allah sai ya sa wani bangare na zuciya daina aiki shikenan sai a dauki ai dai kun gane wannan abu ma'ana ba mutuwar ita kaɗai ce ba dole sai ajali idan mutuwa ta zo ajali bai ba me zai faru ba za a mutu ba kun gane misali me nake nufi da mutuwar abin da ake yi a mutu wani zai iya yi ya mutu wani kuma zai iya wani abin bai mutu ba saboda ne ajalin bai zo ba shikenan abu ne ke musu gani sannan yake cewa bal kal adami alladhi la wujuda lahu in ka fahimci ma tauhidi sosai su sabubba din nan kal adamin ladhi la wujuda lahu kaman abin da babu ne gaba daya kaman babu ce me ma'anar wannan idan ka kwatanta da kaddara da sababi nan abin da ke so ku fahimta kenan ya nuna maka cewa kaddara ita ce take da haimana take da saitara take da iko akan ne sababi ko an samu sababi in ba kaddara to ba abinda sababi zai maka kun gane wannan sai ba misali da mutuwa mun gane misalin mutuwa to sai kuma yace karin misali har yanzu kamar al'adam ne in an ce al'adam shine abin da babu shi kwata-kwata kamar babu ce domin al'amarin Allah shi kaddararsa tana nan ko ba komai shi kaddararsa tana nan kuma za ta yi aiki a cikin halitta ko da ba a samu wani abu ba mun gano na kamar ka ɗauka ba wani sababi ma to Allah subhanahu wa ta'ala kaddararsa za ta zartu ko babu sababin komai Allah sa mun gane wannan to shine kwatankwacin misalin da ya kawo mana dangane da sababi din duk lamirin ha ha da ya kawo anan lamirin asbab ne hi kuma ya kawo lamirin mufradi yana nufin kaddara in zai zaka gane wannan fakarar da muke karantawa yace bal kal adami alladhi la wujuda lahu wa anna al qadara to nan sai ki karin bayani kuma ya ce ita kaddara fa kan ruhi almuharriki laha ya kuma san cewa ita kaddara kamar rai ne da yake motsa laha su sababba ɗin wannan lahaɗin har yanzu na mai sababi ma'ana kaddara kamar rai ne ruhi ne da yake harraka yake motsa su sabubban hasi amfani wannan dai yana nuna maka cewa komai na Allah ne ko ka bi hanyar da ake samun abu in Allah bai nufa ba mene faru ba za ka samu ba don haka ashe kenan lamari ba abun sababi yake ba lamari abun kaddarar Allah yake za ka sha wahalar ka nema ka nema ka nema in Allah bai rubuta ba ba za ka samu ba yanzu ga hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana kai hadithin qudsi da a ce al'umma za su haɗu baki ɗaya a ce za su amfane ka da wani abu gaba ɗayan al'umma su taru suna son ka idan Allah subhanahu ta'ala bai nufe ka da wani abu ba to ba dama ka same shi ko hakanan al'umma suka taru gaba ɗaya suna ƙin ka to in Allah subhanahu ta'ala bai nufi wannan cutar za ta same ka ba ba wanda isa cuce ka wannan kun ga menene al'umma kamar sababi ne a su kuma ko su haifar maka soyayya su ƙi ka ko su so ka to idan wani abu kake so to in Allah subhanahu ta'ala ya kaddara zaka samu ko al'ummar suna so ko ba sa so zaka samu in kuma Allah baya so ka samu to ko suna so din ko ba sa so me zai faru ba za ka samu to shi ne abin ka haɗa wannan sabubba din da kaddara sai ka samu zaman lafiya su ko waɗannan kashen da muke magana a kansu suna kallon sababi ne ba sa kallon kaddara a sannan ce wal mu'awwil wal mu'awwalu ala al muharriki al awwal madogara shine al mu'awwalu abinda ake dogaro da shi shine al muharriki al awwal abin da yake motsawa na farko din ita ce kaddara mana duk abin da ake ga sabubba ga kaddara wanne ne wanda ake dogaro da shi kaddara yawa duk abin da zaka yi to ka tabbatar da cewa sai Allah subhanahu ta'ala ya so falam tanfud basairuhum su waɗannan irin mutane ganin su bai zarce ba min sababi ila al-musabbabi ila al-musabbibi fi bai zarce ba daga kallon sababi zuwa mai sababawa kafin nan akwai wata kalmar da yasa nan a tsakanin wannan wuri shi malam ibn ibn qayyim cewa yayi falam tanfud quwa basairihim min al muharraki ila al muharriki saboda kun ga kawo maganar muharriki ko ya kamata wannan misalin ya fi kawo kun a kawo wani sababi ba so nake ku gyara ba saboda shi wancan haka littafin sa yake daidai ne amma dan mu ƙara fahimta ne na koma gurin asalin inda ya ɗauko ɗin sai kaga kuma komawar tana taimaka mu ƙara fahimtar me yake nufi me abin da ke cewa shi ne ba ya gaya mana ƙaddara dangane da sababi ita ƙaddarar kamar ita ce ruhi ba ruhi ita take motsa jiki yanzu misali mutum idan ba rai a jikinsa yana motsi yawwa to ka ɗauka jikinka da motsin da kake yi su ne sabubba ita kaddara kuma ita ce ruhin da ke motsa sabubba sabubba din na jikinka idan aka ce babu rai to ba abin da zaka iya to ka ɗauki kaddara haka take sababi ba shi ke ma komai ba ko an samu sabubba to sai da kaddara su ne zai alkaddara sai za ta motsa sababi yayi aiki har ka samu abin da kake so mun gane wannan to shine sai yake cewa su waɗannan irin mutane ganin su bai zarce almuharrak abin da ake harrakawa din ba sababi kenan ko ilal muharriki zuwa ga abin da ke motsawa ba yanzu misali anan in kun gane misali almuharrak wanda ake motsa suwa kenan sababi waye muharrik kuma kaddara kun gane insha Allah to ganin su kawai iya ina suke kallo sababi suke kallo idan nasu bai zarce asalin nufuz shine zartuwa ka yatsa cikin abu kai penetrating ka hango wani abu bayan wani abu shine asalin kalmar nufuf shi yasa ake cewa mutum mai iko ana ce masa mai tanfizi mai zartarwa zai zartar da abu executive ko saboda shi zai sa hannu komai ya tafi ina ta fatan kun gane wannan to nan kuma abin da yake nufi in ka kalli abu misali aka jira maka abubuwa guda biyu a gabanka a ce kana da ƙarfin ido to za ka hango na gaban naka har ka zarce ka hango na bayansa to su waɗannan mutanen iya abin da suke kallo shine na gabansu su ne me sabubba Allah sa kun gane ba sa idan nasu ba zai iya zarcewa ya hango abin da ke bayan sababin ba me yake bayan sababi kaddara yawa to sai ke cewa har yanzu a ina ne falam tanfud basairuhum ko nan ya ce minal muharraki ila al muharriki a nan al-littafi cewa minas sababi ila ila mene almusabbib ma'ana kenan idan su bai zarce ba daga kallon sababi zuwa ga wanda ya sababa akwai sababi akwai wanda ya sababa wani ne musabbibi Allah Allah shi ke sababa komai to su ba sa kallon Allah subhanahu wa ta'ala da cewa shine ke sabbaba komai ta hanyar kaddararsa kawai kallon sababin suke yi to shine sai ke cewa wa min al'alati lil fa'ili hakanan kuma ba sa zartar da idan su baya tsallakewa daga ala zuwa ga mai aiki yanzu kamar misali mutum ne yana sare itace yana faskare sai kai kuma ka zo abinda kake kallo shine gatarin da yadda gatarin ke shiga jikin ice ya tsaga shi shi wanda yake aikin ba shi kake kallo ba ka fahimci abin to shine misalin Allah ma'ana annazaru ila alati ko ma'ana idan su bai zarce daga kallon shi abin da ake amfanin ba zuwa ga mai yin aikin ba duk dai ƙarin misali ne don mu fahimci wancan tsallake sababi a rabin rabuwa da kaddara da rashin kallon kaddara da iya dubin sababi to sai ce faƙalla nasibuhum a minal isti'anati don haka rabonsu na isti'ana sai ya rauni a asalin littafin madarij salikin abin da ya ce shine fada'ufat azaimuhum shi yasa niyoyinsu suka yi rauni ba su da azuma ba su da ƙarfin zuciyar su roƙi Allah maɗauki ya taimaka musu wa qasurat himamuhum sai himmasu ma ta yi rauni fa qalla nasibuhum min iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai rabon su na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya zama dan kankani tunda Allah ya faɗa mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to su ba su da rabo a ciki saboda me ba sa isti'anar ba sa neman taimakon Allah suna ganin dabarar su ita ce za ta fice su mun gane gurin so sai ce wa ha'ula'i su ma waɗannan lahum nasibun minat tasarrufi ya sa anan ko? minat tasarrufi a asalin littafin minat taufiƙi ne a madarijus salikin zan ce nake nufin asalin littafin amma wannan littafin haka yake tasarruf ɗin ne a duka bugun littafin wannan tasarruf aka rubuta daga nan wurin amma abin da in an mu fassara shi duka zan fasara mana wancan kuma mu dawo mu fasara abin da ibn qayyim din ya ambata sai mu ji wanne ne yafi cewa wa haula'i lahum nasibun min at-tasarrufi suna da tasarrufi suna da motsin su suna da aikin su bi hasabi isti'anatihim wa tawakkulihim gurgudan neman taimakon su gurgudan tawakkalin da suke ga Allah mana in sun yi in sun nemi taimakon Allah komai kankantarsa to za su samu yin aikin da za su yi in gane in suka dogara ga Allah ma haka gwargwadon irin dogaran da za su samu dogaro ga Allah to haka gwargwadon abin da za su samu na tasarrufi to amma mun karanta da tawfiqi bari ku je za a fassara wa haula'i lahum nasibun min at-tawfiqi waɗannan mutanen suna da gamdakatar da dacewa daga Allah gwargwadon isti'anar da suke yi gwargwadon taimakon Allah gwargwadon irin isti'an abin nan tawfiqin da Allah zai ba su gurgudan dogaran da suke ga Allah gurgudan kuma shi ma tawfiqin da Allah zai ba su wani ne yafi na biyun zai fi ko tawfiqi kamar yadda yake a cikin madarijus salikin don haka shi yasa kun ga cewa yi a madarijus salikin cewa yi wa haula'i lahum nasibun min at-tawfiqi wan nufuzi wat ta'thiri suna da rabo na tawfiqi da kuma nufuzi zartuwar yin abu da tasiri suna da shi gwargwadon neman taimakonsu da Allah gwargwadon dogaransu ga Allah mana a cikin duk lamarin da za su yi in dai sun nemi taimakon Allah wata ran duk da cewa kun ga yanzu abin da ke gaya mana ai shine halinsu shine ba ruwansu da taimakon Allah sababi kawai suke kallo to amma duk ran da za su dubi Allah din su roƙi Allah wani abu kuma su dogara ga shi to za su samu tofiki sai Allah ya sa su samu wannan abin da suke so kun gane abin da ke nufi yawwa ma'ana in kuma wannan neman taimakon nasu ya zama kaɗan tawakkalin nasu ga Allah ya zama kaɗan shi ma sai ya zama mai taufiƙin da za su yi da tasirin da za su samu da zartar da abin da za su samu da cimma burinsu shi ma sai ya zama kaɗan insha Allah ya bayyana abu ko wa nasibun min ad-da'fi kuma suna da wani rabo min ad-da'fi na rauni wal khidlani da taɓewa na rashin taimako kenan bi hasabi qillati isti'anatihim wa tawakkulihim gurgudan shine ma'anan bi hasabi gurgudan karancin neman taimakon su daga Allah da kuma tawakkalinsu ma'ana in suka ja baya ba su nemi taimakon Allah ba ba su tawakkali ga Allah ba to sai su samu rauni su samu kuma me khudlani ko ga khudlanin nan shine yazo daidai da tawfiki in kun fahimci abin nan masu littafi kuna fahimtar zancen nan ko ba ku fahimta can a baya da na ce mana tasarrufi ne ya fi dacewa ko tawfiki abin da ke hannunku menene tasarrufi yawwa in ka koma madarijin salikin abinda ibn qayyim ya faɗa shine tawfiki to kun in mun lura da cewa suna da rabo na kaza bangaren alheri gwargwadon neman taimakon su gwargwadon kuma tawakkalin su sannan sai ce kuma suna da wani bangare da rabo na rauni da tabewa shi kuma gwargwadon me gwargwadon rashin taimako neman taimako da kuma gwargwadon rashin tawakkalin su ga Allah to kun ga duk inda aka faɗi khudlani kishiyarsa shine mai tawfiki ai kun fahimci abin ko wannan shi ke karfafa mana la'alla tawfikin shi yafi dacewa amma in an bar shi tasarrufi shi ma bai ɓaci ba sai mu fassara tasarrufin da shi ma nan kun ga an ya ce wa nasibun min ad-da'fi tasarrufin ya zama aiki yake nufi ƙarfi ma'ana suna da ƙarfin yin wani abu in sun nemi taimakon Allah suna da ƙarfin yin wani abu in sun dogara ga Allah in ko ba su dogara ga Allah ba ba su nemi taimakon Allah ba to suna da rauni da haka ku bar abin yadda yake ba sai an canza masa ba kowanne yana da ma'anarsa to mu je da mu dai dan bayanin insha Allah da za ku gane wannan abin sosai ina ga kamar ba a gane ba dan komai ba saboda karanta larabcin mu faɗa da Hausa a kyala kallon littafi abin da ke bamu labari shine bayan ya gaya mana mutane sun kasu kashi hudu dangane da neman taimakon Allah da bautawa Allah wasu suna bautawa Allah suna neman taimakon Allah wannan komai nasu a cikin alheri wasu kuma ba ruwansu da bautar ba ruwansu da neman taimakon ba sa ma addu'a wannan sun yi nisa su kuma wajen sharri wasu kuma sai suka ɗau wannan suna yi wasu kuma suka ɗau wancan suna yi tunda abin guda biyu ne suna ibada ba sa neman taimakon Allah mun gane waɗannan kuma suna neman taimakon Allah ba ibada to wannan ba mu zo kansu ba wanda suke ibadar ba neman taimakon Allah akan su muke su ne na uku sai ce su ma sun kasu kashi biyu akwai waɗanda saboda rashin su da kaddara ne suna ɗaukar ɗan adam shi ke aikata komai nasa dan Allah ya gama taimakonsa yanzu ba wani taimako da Allah zai iya masa don haka shi yasa ba sa neman taimakon sai su bautar Allah kawai babu neman taimako a gun Allah kun gane wannan nau'i na biyu na cikin wannan da ya kashi na uku nan shine su kuma sababin kawai suke kallo in sun yi aiki za su samu ba ruwansu da kaddarar ba wai don ba su yadda da ita ba su kawai ba sa dogaro ga Allah din su su fahimta su zafin neman su shine zai sa su samu abu insha Allah kun gane waɗannan shikenan to yanzu sai za mu je kan na hudu sauran duk abin da ya faɗa mana a nan ƙarin bayani ne don mu ƙara fahimtar wannan abu na'am zafin noma baya kawo samu wannan gaskiya ce yana cikin karin maganar bahaushe a nan mai kyau kwarai da gaske in ka fahimci wannan darasin ya fassara maka wannan maganar ta zafin nema baya kawo samu tare da cewa kuma zafin la'alla da bahaushe ke nufi wannan maganar tasa daidai ce shi kuma abin da yake nufi yana da dukka kuma har yanzu bahaushe baya nufin kwata-kwata kara nema amma nacinka da tsananinka da zafi akan bangaren neman ba shi ne zai sa ka samu ba amma dai ka nema lamarin komai na gun Allah yawwa wannan kuma gaskiya ne sannan kuma kar ka ɗauki ɗaya gefen ce to ai tunda komai kaddara ne to ko ina kwance ma zai zo to ne ko matsala ce ita ba yawwa shi yasa a shi yasa na shi ne cikin wannan matsalolin shi yasa babu aqida wallahi mai sauki mai daɗi da bayan dacewarta da qur'ani da hadisai da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma aqida da ta dace da hankali irin aqida sunna in dai ka bi ta domin dama ba ka samu ayar qur'ani abin da ya saba hankali ba ba ka samu kuma hadisai da abin da ya saba hankali ba duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tafi kowace hikima shi yasa ba za ka zo ka ɗauki ɓangaren kawai kaddara ka rufe idan ka kalli kaddara ka ce a to shikenan ni in dai Allah ya rubuta mun zan samu abu kawai in zama na man kawai ai shikenan wai rabon kwado baya hawa sama ko wannan ko da gaskiya ne saboda baya hawa saman amma akwai wata saman da zai iya hawa akwai wani lokacin tunda Allah ba shi damar tsalle akwai abin da zai akwai wani kwaran da ya hau wani ganyen da in bai tsalle ba zai samu shi ba ko ba haka bane yawwa amma la'alla saman da tafi karfin irin tsallensa ake nufi to kada mutum ya ɗauki irin wannan kallon ita shi kenan ba zai nemi duniya ba ba zai aiki ba ba zai komai ba ai in Allah ya rubuta masa kawai abu zai zo haka nan kuma kada ya ce zafin neman sa shine zai sa ya samu ba tare da in Allah ya kaddara ba kaga kenan me zaka yi ka hada da kaddarar ka hada sababi sai ka aiki da su to sai ka samu rabanka na me na ibadar rabanka na taimakon Allah rabanka kuma na iyaka na abudu wa iyaka nasta'in shine kuma darasin mu anan muje sai yake cewa har yanzu wal fidlan ko bi hasabi qillati isti'anati mutawakkil mun yi wannan to shine sai ya kawo mana wani misali yace walau tawakkala al abdu ala Allah da bawa zai dogara ga Allah haqqa tawakkulihi haƙiƙanin dogaro ga Allah fi izalati jabalin wajen gusar da wani dutse an makanihi daga wurinsa la'azalahu da sai gusar da shi wani kuma yana nuna mana mai ƙarfin dagewa tare da dogaro ga Allah domin idan mutum ba dagewa ba mai kai shi ce zai tumbuke dutse daga asalin inda yake kaga ya riga ya gamsar da kansa in Allah ya bashi iko zai iya to kuma sai dogara ga Allah cewa Allah ne zai taimake shi to in Allah ya so sai ya taimake shi haka ne ma'ana akwai abubuwa da suna cikin manya-manyan abin da bature zai ce impossibilities ko abubuwa da wahala su yiwu amma wani sai zo tunkare shi ce ni dai in dan adam zai iya wannan zan yi tare da cewa nan yayi amfani da me basirarsa da kuma ƙoƙarinsa sannan ya ce in Allah ya so ina roƙon Allah kuma ya taimake ni to in Allah so ku sai ya taimake shi shi yasa akwai mutanen da a cikin turawa suna da wani tunani mai kyau amma ba da kallon addini su suke masa ba sai kaga misali suna cewa yana da kyau mutum tun yana karami ya rika fulani ka rika tsara me kake so ka yi duk mutumin da baya tsara abubuwan rayuwarsa to kamar ya gamsu ne kenan ya faɗi shi ya zaɓaro kansa ya faɗi ma'ana ba matsala ba ce abinda ake sa yara su koya secondary ko a primary musamman a secondary babin guidance and counseling ai akan duba yaro a ce wannan kwakwalwarsa ta fi karkata gefe kaza zai iya kaza zai iya kaza ko sai a ba shawara ya shiga ya karanta bangare kaza tun daga junior lokacin da mutum zai shiga senior har ya shiga takhassusi mai faɗi ana wannan ko ba ai me yasa ake yin wannan saboda ana kallon kudura ta adan adamce ta bangaren bin sababi menene wani zai iya menene wani ba zai iya ba to wannan tana da muhimmanci inda baturen yake kuskure shine shi wannan determination din kawai ke kallo baya kallon dogaro ga Allah da neman taimakon Allah to mu da tawfiki to mu kuma abin da ya kamata mu rika yi shine kar mu samu lalaci mu dauki irin wannan tsare-tsaren da baturen ke cewa ayi plan din ka tsara ka ce insha Allah ne wata ran sai na zama kaza ana samun masu irin wannan wata ran kuma sai ga Allah ba su sun zama kaza din saboda kullun tunaninsu suna sa plan din yadda za su zama sai dai a ce ka bi hanyar da ake bi ta daidai ko kar ka bi hanyar da ba daidai ba yawwa amma ka tsara wa kanka kana so ka zama kaza misali a makaranta ne kai tisha ne wata ka ce kana so ka zama principal ba laifi bane duk hanyar da za a bi ka zama din ka zama mai kyan aiki mai kaza mai kaza hanyoyin da ake bi a zabi mutumin kirki har a bashi wannan matsayin ka rika bi ai ka ka bi mataki mai kyau kuma sannan can a cikin zuciyarka zaka cewa ya Allah ba ni tawfiki ya Allah ba ni tawfiki to nan ka hada musulunci kuma ka hada abin da yake ya hada da sababi to Allah zai taimake mu rayuwar da haka ake fahimtar ta ma'ana idan mutum ya dogara ga Allah da niyya zai iya gusar da dutse daga wurinsa sai Allah madauke ba shi dama saboda me yayi tawakkali ga Allah sai ce fa in qila da za a ce ma haqiqatu listi'anati amalan menene wai haqiqar isti'ana dinnan da kuke ta zancen isti'ana isti'ana isti'ana shine neman taimakon Allah ko a aikace me ake nufi da ita ƙulna sai ce za mu ce hiyallati yu'abbaru an habit tawakkuli abinda ake nufi da isti'ana nan in kun lura da zancensa tunda ya ce ma haƙiƙatul isti'anati amalan ko to akwai haqiqatul isti'anati qaulan kenan ko kuma ji zancen akwai bambanci tsakanin isti'ana qaulan wani shine addu'a ka nemi ya Allah ka taimaka mini ka bani kaza ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza amalan kuma to ita ce aka fassara ta da ita ce tawakkali neman taimakon Allah a aikace shine ka dogara gare shi ma'ana zuciyarka can ƙasa duk abin da kake nema ka riƙa ji cewa ba mai yi ba da wannan abin sai Allah to wannan shine tawakkali kada ka hango wani abu daban kada ka yi tunanin wani dan uwanka da zai maka hanya mun taɓa wannan abin a baya kullum ka daina dogara ga wani wanda ba Allah ba kada ka yi tunanin wani boka wani malaminka zai baka wani sirri zai baka wani lakani rabu da wannan ka sa Allah a zuciyarka duk abin da ake bi ka bi sababi kuma sannan ka dogara ga Allah ka sa a zuciyarka cewa babu mai yi sai Allah to wannan shine isti'ana wata iri amalan wanda ita ce kuma ma'anar tawakkali gashi sai ce kulna hiya allati yu'abbaru anha bitawakkuli ita ce ake kira tawakkali an ce yu'abbaru anha ma'ana in ana so a faɗe ta ake cewa shi ma'anar yu'abbaru anha larabcin da ke fasara muku kun fahimci abin daga kalmar ta'abiri ne ta'abiri shine ka bayyana wani abu ka faɗi wani abu expressing abin da kake so shine ta'abiri ma'ana in ana so a ce kaza kaza ake cewa to shine ma'ana hiya allati yu'abbaru an habi tawakkuli ita ce ake expressing ɗinta da sunan tawakkali shine ma'anan isti'ana amala an fahimta to menene tawakkali gashi zai fassara mana tawakkali yace wahiya halatun lilƙalbi wani hali ne na zuciya wani hali ne na zuciya wani yanayi ne a cikin zuciya tansha'u an ma'rifatillahi ta'ala yakan tsori ne ana samunsa asalin wannan halin na zuciya yana samuwa ne sakamakon ma'rifatillah sanin Allah in ka san Allah wa tafarrudihi kuma ka san kaɗaituwar Allah bil khalqi da halitta cewa shi kadai shi ya halitta ko wal amri kuma duk lamari nasa ne shi kadai wat tadbiri da gudanarwa shike administering duniya baki daya komai shike gudanar da ita ya dauko wannan ya sa shi kaza ya dauki wancan ya mai da shi kaza duk wannan a hannun Allah yake to ka rika sa wannan abun a zuciyarka da'iman wa abadan wadurri da kuma cutarwa ma'ana duk abin da ya same ka na cuta ba wani ne ya kaɗo ma ba wani ne ya kaza ba wani ne ya kaza ba a'a Allah ne ya bari har abin ya zo da bai ga dama ba abin ba zai zo ba wan naf'i da amfani duk abin da ya same ka na amfani aka baka wani abu na alheri to shi ma duka ka ɗauka daga Allah ne a madadin salikin ya ƙara da wal ata'i wal man'i da bayarwa da hanawa nan bai kawo ba abun ko a wannan wurin wal ata'i wal man'i sannan sai ce wa annahu ma sha'a kana kuma kai imani da cewa abinda Allah ya so shi ne mai zartuwa mai faruwa a madarin salikin ya ƙara wa illam ya sha'in nasu ko da mutane ba su so ba masha Allahu kana wa illam ya sha'in nasu abinda Allah yake so shi ne mai tabbata ko da mutane ba su so ba wa ma lam ya sha lam ya kun duk abinda kuma Allah bai ga dama ba lam ya kun to ba zai kasance ba shi ma a can ya ƙara da wa in sha'an nasu ko da mutane sun so fatujiba i'timadan wannan halin na zuciyar kun gane yawa ko kuma ma'arifa din tujiba sai ta wajabtar da i'timadan dogaro alaihi akan Allah alaihi nan damiri yana koma zuwa ga lafzul jalala ne ma'ana wannan sanin naka da cewa Allah shi kadai shine mahalicci Allah shi kadai shine mai lamarin Allah shi kaɗai shine mai gudanar da al'amura, Allah shi kaɗai shine mai sa cuta ta same ka, Allah shi kaɗai shine mai jawo maka duk wani amfani ya zo maka, Allah shi kaɗai shine mai bayarwa, Allah shi kaɗai shine mai hanawa. Mun gano nan? Allah shi kaɗai shine wanda in ya so abu ya faru ya faru ko mutane ba sa so. Allah shi kaɗai shine wanda in bai so ba abu ba zai faru ko mutane suna so. To a lokacin da ka san wannan zuciyarka take rike da wannan a kowane lokaci sai wannan sanin kuma ya haifar maka dogaro da shi shine ma'anan fatujibu i'timadan kun gane wannan wannan ilimin mai zurfi dangane da Allah sai ya haifar maka cewa to tunda ku Allah ne mai wannan to ba zan kawo kowa a zuciya ba shi kadai zan dogara da shi tunda Allah ne mai waɗannan abubuwan to ba zan dogara da kowa ba sai shi Allah to wannan shi ake nufi da tawakkali insha Allah mun fahimci tawakkali yawa kaga kenan ashe ba ma'anar tawakkali tarkul asbabi ba ko barin sababi kace ba za ka yi aiki ba ba shine sababi ba ba shine tawakkali ba a'a al-akhdhu bil asbabi ma'a tafwid al-amri ila Allah shine tawakkali sannan sai ke cewa fatuji ba i'timadan alaihi wa tafwidan ilaihi da mai da lamari zuwa gare shi shine tafwid ka bar masa abin sai yadda yayi shine ma'anar tafwid wa thiqatan bihi da kuma amincewa da shi ka amincewa da ba mai maka sai shi shi yasa wata wani malami na tambaya a wani darasi cewa shin ai na ji kamar mun taɓa zancen anan ko dangane da tawakkali tawakkali ya halatta mutum ya ce tawakkaltu ala Allah thumma alayka ko da ka ce thumma wasu malamai suka ce sam saboda tawakkali aikin zuciya ne ba ka tawakkali ga wani wanda ba Allah ba mun gane wannan ka iya cewa na dogara ga Allah sannan kuma ina zuba ido me zaka iya yi ai akwai babbanci ko yawwa ina zuba idon me zaka tunda ka ce kai mun alƙawari zaka yi mun kaza kai mun alƙawari zaka yi kaza kai mun alƙawari zaka to na dogara ga Allah madogara ta majingina ta inda zan saki jiki a shine ma'anar dogaro to da Allah na dogara nake sakin jikina shine mai kai kuwa ina sauraron me zaka yi kuma Allah taimake ka akan yi mun fahimci wannan yau mun ci biyan tsayi to ai mun kusa gurin tsayawa da mu yawwa fatasiru nisbatul abdi ilaihi ta'ala ka nisbati tifli ila abawaihi to ga wannan misalin muka gama shi sai mu tsaya yace sai ka zama sai ya zama kai nisbatul abdi ilaihi ta'ala dangantuwar bawa ga Allah alaƙar da take tsakanin bawa ga Allah ta ɓangaren dogaro ɗin nan ka nisbati tifli ila abawaihi kamar yadda jariri ne ɗa ƙarami yake dangane da iyayensa ko yanzu yaro ƙarami komai ya same shi bai san kowa ba baba ne kawai da umma sai ya daɗe kafin ya tunanin wani ma zai ko ya girma in wani abu ya faru a waje wa yake kira ina za shi baba ne uwa da uba zai kira ai baba na ni ma zai min kaza haka ne ko ba ka bane to shi yasa kun ga sai kawo misalin da tifil bai sai mutum ba saboda mutum in ya girma yana mantawa shi ma yana neman wa kansa yaro kuwa ya san baba ne da babarsa suke masa abu to yadda ya kamata ka zama wajen ka da Allah yadda yaro yake jin daga an taba shi baba daga an taba shi umma ko baba to kai ma ka rika ji daga an taba kawa Allah Allah kawai shine a zuciyarka ai mun gane misali to shine sai yake cewa fi ma yanubuhu cikin abin da zai taso masa ya auko masa shine yanubu na ba ai faja'ahu abinda ke faja'ahu ya auko maka min ragbatihi wajen bangaren abun kwaɗayi wa rahbatihi da abun tsoro duk abin da zai zo na alheri ai sauri ake aje a gaya baba ko duk abin da zai faru mummuna kuma sauri ake a nemi baba ko baba su kawar ko su taimaka falau da hamahu ma asa an ya da hamahu min al'afati da wani abu zai afka masa shi ma nan afkawa shine da hamahu ka auka wa mutum ba zaito ba tsammani ka cin masa shi yasa ake cewa me ake cewa samame yawwa samame da 'yan sanda suke kaiwa ai haka ake cewa ba mamaya ba ko an ana so a kama wasu masu laifi sai a ce an kai samame wuri kaza to wannan samamin shine wannan da hamadi yawwa da wani abu zai kawo ma hari ko min al'afati na ga cikin musifu lam yaltaji ila ghairihi ma za ka ga yaro ba zai koma zuwa ga kowa ba sai iyayensa ko kullum tunaninsa ina baba baba baba ko baba baba fa in kana al'abdu ma'a hadha li'timadi min ahli taqwa kanat lahu al'aqibatu hamida to idan bawa ya zama yana cikin masu takawa tare da irin wannan dogaran to shikenan wannan zai zama shine mai kyakkyawan sakamako abin godiya shine kanatil aqibatu ko ko kanat lahu al'aqibatul hamida makoma sakamako alhamida abin yabo zai zama shine nasa saboda me ya hada abubuwa biyu da wannan i'timadin ga Allah da kuma taqawarsa taqawa ita kuma menene taqawa dama bin al'amru wan nahyu ko shine ma'anar taqawa ka bi abin da Allah ya ce kayi kayi abin da Allah baya so ka bari to ka bari ka wannan ai shine gefen taqawa to kayi abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari to kuma sai ka dogara ga Allah sauran abubuwa shi zai maka duka baki insha Allah mun fahimci abin ko to sai kawo aya a kodaki tun mu karanta aya sai mu tsaya sai ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kun gani duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokinsa yayi abin da aka ce yayi ya bar abin da aka ce bari to yaj'al lahu makhraja Allah zai sanya masa mafita shi yasa malamai kullun suke cewa wallahi duk bala'in da dan adam yake ciki ya koma zuwa ga Allah wannan shine dalilin makaraji nan a nan duniya in kunci ya dame mu bala'i ya dame mu iri iri komawa zuwa ga Allah da malamai suke cewa kullum mu yi to shine mafita saboda Allah ya faɗi wannan magana duk mutumin da ya dogara ya yi abin nan ya ji tsoron Allah to Allah zai buɗe masa mafitar daga kowace irin damuwa sannan sai sai wa yarzuquhu kuma zai Allah zai arzuta shi min haythu la yahtasib ta inda ma ya tsammani kun gani mu a ce kun wannan wannan aya ta karyata duk wannan tunanin masu dogaro da sababi ba sa kallon gefen kaddara da kuma Allah subhanahu wataala wannan so ake ka kalli Allah ne mai komai to amma kuma ka bi dokokinsa in ka bi dokokinsa ka dogara da shi to shikenan ka samu abin da ake so insha Allah sakamakon ka zai kyau sai ya ce wa man yatawakkal ala Allah to kun ji duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi kai jama'a wala da gata miki shi yasa akwai akwai akwai butulci mutum ya san wannan irin ayar amma ya tafi gun boka ya tafi gun wani ya tafi gun wani bai yadda cewa Allah shine hasbuhu din nan ba mun hasbuhu din nan ba yanzu idan aka mutum wata matsala ta same shi ko wani ya zalunce shi me muke cewa ba hauje me yake cewa in abu ya fi karfin ka me muke cewa sai mu ce Allah ya isa to me ma'anar Allah ya isa shine Allah na bar masa shi zai tsare mu to yanzu ya gaya maka wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe ka nan ba kai ne kai Allah ya isan ba Allah ne ya gaya maka ya ishe ka amma sharadi in kai me in ka dogara da shi in ku ka hado da wani abu tare da shi sai ce a ba so ka tafi can gun wancan din shi kadai wannan shine tauhidi Allah tabbatar mana tauhidi Allah ƙara mana ilimi mai amfani Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mun cinye ma lokaci yawa Mm. Eh, na'am.
kai abin da za ka yi shi ne kai masa addu'a Mm.
ba a gabansa Eh.
ya wadatar Eh, idan- ma'ana idan addu'a ce dama iya abin da yake so ko kuma yana son wani abu ka je ka ka je ka- ka fid da shi ka sa baki a bashi wani abu kai kuma a zuciyarka ba wannan za ka yi ba Mm. a'a idan wancan ya roƙa sai ka gaya masa ba zan iya ba yawwa kada ya zaci za ka je kuma baka je ba yawwa ce eh, ka- domin idan har ya tashi akan cewa ka ce za ka je to zai dogara la'alla ma buga waya ji ko ka zo yau da haka kar a rabu akan wani abu da zai tsammaci wani abu ba shi yake samu ba sai dai idan dama baka yi masa alkawari ba cewa kai to zan yi iya abin da zan iya to daga cikin iya abin da zaka iya kuma kai addu'a kake nufi shikenan sai kai addu'a yau amma kar ka ce zaka je guri ka zaka sa baki a zancen sa ya sa rai kuma baka je ba Mm. Allah ya samu gane wannan ko to akwai wani abu to alhamdulillah ba mu da to Allah ya taimake mu Ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan hali da muke ciki a ƙasar nan tamu Allah ya fidda mu lafiya Allah ya sa abin da zai zama alheri ga al'umma shine zai tabbata duk abin da zai- ba zai zama alheri ba Allah ya kaɗe shi Allah son ta'ala kuma ya sa ba za mu samu damuwa da tashin hankali da zai wargaza mana zamantakewa ba Allah son ta'ala ya bar mu cikin natsuwa da kwanciyar hankali kuma bisa adalci sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in